بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابي وتنبير biyar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ranar 26 ga watan 11 miladiya 2023 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abinda yake sharri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka مركز إحياء علوم الدين الإسلامي inda yake a masallacin munira unguwar bayan fandude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar da muna tafsiri ne a cikin suratul anbiya'i tun daga farkon sura Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama mun zo aya na 35 yau za mu tashi aya na talatin da shida zuwa abinda Allah ya so. Allah ya taimaka mu. Farkon aya na talatin da shida a cikin suratul anbiya'i shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa idza ra'aka alladhina kafaru yattakhidunaka illa huzwa nan za mu tashi kan mu manta jiya Allah ya muna bayanin cewa ba wani mutum da aka halice shi aka sanya mai dawwama a bayan ƙasa wanda duk ya rayu da lokaci wata rana zai wuce kun gane ko kuma Allah ya tabbatar mana da cewa kowane rai zai ɗanɗani zafin mutuwa komai tattali amma dai ku sani mutane in kun mutu kun koma ga Allah za a saka muku ne da abin da ko kasance kuna aikatawa ko ne na alheri ko kuma aka sai haka sai Allah ya ce wa idara akan ladina kafa nan ana gaya muna halayen kafurai na da da na yanzu in suka ga ahalar sunna mutanen kirki masu bin addini na gaskiya to su ne abun yi wa izgilanci su ne abun wulaƙantawa haka suka yi wa manzon musallallahu alaihi wasallam wa idza ra'aka alladhina kafaru Allah yace idan kafirai suka ganka Abu Jahal da mutanansa yattakhidunaka illa huzwa suna riƙon suna riƙon kani abun yi wa izgilanci suna yi maka izgilanci sai su rinka cewa a haɗar da biyar ƙur'ani hata ku shin wannan ne yake aibanta allolan wahun bi bikirin rahmanihun kafirun su kuma game da ambaton Allah mai rahama sun kafirce suna jayayya game da al'amarin Allah amma cewa suke yi manzon Allah yana aibanta allolansu duba ku ba su an kiraye su zuwa ga Allah sun ƙi sun kafirce sun jingina magana mafi muni ga Allah amma su suke ce da manzo wai yana aibanta allolinsu yana faɗin maganganu akan allolinsu kuma abin da yake shine haƙiƙa cewa gumaka ba sa cutarwa ba sa amfanarwa ba sa kashewa ba sa rayawa amma ba sa son a faɗi wannan magana Allah ya kare mu daga bata wannan sunna ce ta makiya addini farko da ƙarshe inda kai kana riko da sunna kai ne abin yi wa da ne har cikin abokaninka inda a ce za ka sa kaya masu kyau wanda sunna ta yi umarni da su to da zaran sun ganka da zaran sun ganka to za a rinka aibanta ka ana cewa ustaz idan ka bar gemu sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma gani ake ba kawai ba yaushe ka taso da zaka bar gemu sai ka ji ana cewa yaran zamani ba su da kunya dattijo da gemu shi kuma ɗa da gemu bayan gemu ba gado ba ne gemu ibada ne sunna ce ta annabin Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu shine abin yi wa izginanci idan ka bar wandon ka ya tsaya daidai yadda manzo Allah ya umarni da an ganka sai a ce ustaz ma'ana izgilanci suke yi bai waye ba shi baya taka wandonsa wannan ɗabi'a ne na kahire duk wanda kaga yana sukan ma'abuta addini ɗabi'a ne na kahire in bai tuba ba sai ya zamo cikin wa'inda ranar alƙiyama za su yi da na sani abin da suka yi da Allah a cikin suratul mutaffifin ya tabbatar mun da cewa innal ladhina ajramu lalle masu laifi a duniya waɗanda suka kafirce wa Allah kanu minal ladhina amanu yadhakuna sun kasance suna dariyar masu imani da sun ganka da imani sai ka wuce ai ta dariya wa idza marru bihim yataghamazuna in suka wuce su su rinka zinde suna tunkuɗa juna suna ta ga su can masu sabon addini ko ba haka bane wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin in suka koma zuwa gidajensu sai su koma gurin iyalan suna fadi suna fankama suna alfahari su su ne yau su ga fadi aji Allah ya ce wa ma ursilu alaihim hafizin ko kuma aiko su zamo masu tsaro game da su ba to Allah ce ranar kiyama falyawm alladhina amanu min al-kuffari yadhakun Allah ce to yau ranar alkiyama masu imani za su yi dariyar waɗanda suka kafurci a duniya. Wallahi, duk wanda ya yi dariyanka saboda addini, in ka yi haƙuri ka riƙe addini ranar lahira sai ka yi dariyar shi haka Allah ya faɗa. Kuma dariyan ma cikin natsuwa, Allah sarki yake cewa, alal ara yake yanzurun. suna kan gadaje suna kallonsu saboda suke dare su duk wanda ya dare ka saboda addini ranar kiyama kai ma za ka rama da ka kowa ya rike addini ya zamo kana da sima ta hadu sunna duk wanda ya ganka ya zama hadu sunna ya gani ka san akwai waɗanda suka fahimci sunna a baibai za ka ga wani ya aske gemu ya take wando ya yi menene wayan kai mai magana sai ce a sunna ai da zuciya na take in ji wa mana sunna akwai ta a zuciya akwai ta a aikace shigarka ta zama ta ahlus sunna duk wanda ya ganka ya zama ahlus sunna ya gani wace ce ni nan da ka ganni nan wala ahlus sunna ne ina da imani ba dan wai kaga ban bar gemu ba gemu ba shi bane imani ƙarya ne gemu imani ne alama ce ta imani sunna ce ta annabinmu duk mutumin da yake asige mai tal tal tal tal ya zo ya ce ma yana da imani to bai da cikakken imani yana munafurta masu imani ne ya manzo Allah ya bar gemu kai ka aske gemu ka ce wai kai mai imani kake to a kai koyi da shi abin da yake bani mamaki sai ka ga malami ya zo ya zamna wasu babban malam na amma baka san wa yake koyi da shi ba an astage mu an yi tal-tal-tal-tal in ka kalle shi sai ce wai suna malamai to malaman wa kuke malaman shaidanu kenan malami na Allah bai asige mu dukkan mazhabobin ahli suna kakaf babu mazhaba da ta hada suka asige mu babu kowane malami na ahli suna ta akan asige mu haramun amma yanzu ga sai kaga wasu masu idda'in malanta za ka gansu babu alaman malanta a tare da su malam a ganka ahli sunna a ganka da an ganka an ga wanda wanda ahlus sunna wanda zai dare ka shi amma wallahi a nan duniya ne a lahira sai kai da shi haka Allah ya faɗa wal yawmul ladina amanu minal kufari yadhhabuna yau ranar kiyama Allah ya ce wallahi masu imani za su yi dare masu musu dare a lahira Allah samu dace shi sa cikin suratul furqan Allah ya ce wa idza ra'awka iyattakhidunaka illa huzwa in suka ganka isgilanci kawai suka yi ma suna ce a hadal ladhi ba'atha Allahu rasula yanzu an gani Allah ya aiko manzo eh dan gidan wani ustazu na hadda gemu yace eh mana sunna ce ba a wasa da sunna wala da mutum ya ganka ya ga ya ga ahlus sunna Allah ya taimaka mana sai Allah ya ce khuliqal insanu min 'ajab an halicci mutum dan adam a cikin gaugawa ma'ana ɗan adam yana da gaugawa a cikin halittarsa sa'urikum ayati da sannu zan nuna muku ayoyina fala tasta'jilunaha kada ku yi gaugawan neman aya wadda za ta zo daga gurina a gare ku nan abin da suke ci da manzo in kai annabi ne to ka zo muna da azaba mana ba ka ce Allah ka zai zo da azaba in mu yi kaza ba to mun ki mu yi azabar ta zo shi sai Allah ya ce khuliqal insanu min ajal duk malamai wajen tafsirin wurin so suka ce nan ana magana ne akan annabi Adam annabi Adam shine karshen halitta da Allah ya yi an halicce shi ne ranar juma'a bayan la'asar lokacin da aka yi masa fuska da kirji kafin a kammala halittarsa yake gaugawan Allah ya yi saurin ya halitta shi kafin rana ta fadi. Wasu malamai suka ce lokacin da aka busa rai a fuskar annabi Adam sai ya ga ‘ya'yan abincin gidan aljanna. Lokacin da rai ya kawo a kirji ya kawo a ciki sai ya ji yunwa kafin wani ya zo a cire shi har ya zabu da ya kai ga ‘ya'yan abincin aljanna. sai ya faɗi Allah ce ɗan adam mai gaugawa ne sai samuwa muka gaji gaugawa wallahu alam wannan wata ɗaya daga cikin fusarorin malumman tafsiri ne an gane ko Allah madaukin sarki samu dace ko kuma kamar yadda imam bagawi ambata ce a kurikar insani min ajal an yi mutum ɗan adam ne da laka da tabo aka yi shi ko yaya ne Allah subhanahu wataala ya yi muna bayani ya ce wa kanal insan ajula mutum ɗan adam mai gaugawa ne yana ɗabi'a ɗan adam gaugawa gare shi komi yana son yi shi nan da nan in kuɗi kake nema maza maza kake son ka zama mai kuɗi ka zo a kasuwa ka tarar da alhaji wani shine mai kuɗin kasuwar shi ba ya kai shekara talatin yana bi da kuɗi kai ka zo bana wai kana harka ba ta yaushe zan kai ga alhaji wani shekara nawa yana bi da kuɗi in ka zo kana karatu sai ka ga yanzu ni yaushe ni sabke yaushe ni kaza yanzu wane yana kaza wane ne ya kai shekara talatin yana makaranta kai ka shigo bana kuma ka ce sun ga gagacin masa ka ga kayi gaugawa na adam mai gaugawa ne to a nan kafirai suka nemi manzo ya zo musu da azaba Allah ya ce to sa'urikum ayati zan nuna muku ayoyi na zan zo muku da su fala tasta'jilu ku na gaugawa ana in ba ku bi manzo ba azaba za ta zo muku menene na gaugawa wa yaquluna mata hadha alwa'd kafirai suna ce da manzo to yaushe ne wannan alkawari na azaba inda an ce za a yi muna azaba kiyama za ta zo yaushe ne in kuntum sadiqina in kun kasance ku masu gaskiya ne Allah ya ce law ya'lamu alladhina kafaru inda kahirai sun sani masu cewa a zo musu da azaba hina la yakufuna an wujuhihim nara ra lokacin da ba sa iya kawar da huskokinsu daga wuta wala an zuhurihim kun ba sa iya kawar da bayansu daga wuta wala hum yunsarun kun ba za a cece su ba inda sun san haka da ba su nemi Allah ya gawwata musu da zuwa da azaba ba Inzala yana fassara mana halin da kafirai za su kasance in ba su tuba ba in suka je lahira ranar da gaban su wuta ne baya wuta ko ina cikin wuta ne ba yadda za a yi su ba wani da ce su daga wannan wuta. Da mutum da ya san haka ai bai neman gaugawa Allah ya zo musu da azaba bale har shi fatan ya mutu. Allah ce bal ta'tihim bakta a aha ita dai kiyama za ta zo musu ne ba zata baktata cikin rashin sani kun gane ko fatabhatuhum sai ta rudar da su su shiga cikin tsoro tsoro ya kama su sanadiyar zuwan da kiyama ta yi musu zuwa na bazata shine fatabhatuhum ta tsoratar da su ta sa su tashi hankali in kiyama ta zo fala yastati'una raddaha kun ba sa iya mayar da ita wala hum yunzaruna kuma ba za a dakata musu ba in mutuwa ta zo ma wai dan baka shirya ba ba a ciya to ku dakanta mai ya shirya ta zo ta zo ne a hanya kake za ta dauke ka kana kwana ne za ta dauke ka kana lahiya za ta dauke ka baka da lahiya za ta dauke ka sakamakon na adam ya zama cikin shiri in karshe ya zo babu shara Allah ce bal ta'tihim baghtata ma'ana kiyama za ta zo musu ne ba zata in Allah ya tashi kama su da azaba za ta zo ne cikin rashin sani fatabhatuhum sai ta tsoratar da su fala yastati'una raddaha ba sa iya mayar da azaban da Allah ya yi yayi musu wala hum yunzaruna kun ba za a jinkirta musu ba wa da qadistu si'a bi rusulin min qablika yanzu na ana kwantar da hankalin manzo sallallahu alaihi wasallam ana lallaba zuciyarsa izgilancin da aka mai ai kun ji magana ayan farko ta yau cewa Allah yi wa idza ra'aka alladhina kafaru iyattakhidunaka illa huzwa ko ba haka bane idan masu kafirci suka ganka izgilanci suka yi maka to shine sai Allah ya ce wannan izgili da aka yi ma ba kai bane na farko wala qad istuhzi'a bi rusulin min qablik an yi ma manzanni kafin kai izgilanci an zage su wasu an kashe su wasu an dake su amma fahaqa bil ladina sakhiru minhum sai ya auka wa waɗanda suka yi izgilanci daga cikin su ma kanu bihi yastahzi'una abunda su kasance suna yin izgili da shi ana tashi alkiyama Allah ka samu dace wanda suke ma annabawa izgilanci ranar alkiyama haka izgilancin zai zo musu a sa su cikin wuta mala'iku suna musu maganganu marasa daɗi na laksa'u fi hawala tukallimu shigar da su a ce ku zauna ciki ko za ku ƙara magana cikin wuta Allah ka samu na ce Allah ya ce innahu kana fariqun min ibadi ya kasance a wasu jama'a daga cikin bayina ya kuluna suna ce rabbana amanna ubangijinmu mun yi imani faghfir lana ka gafarta mana warhamna kai mana rahama wa anta khairur rahimin kai ne wanda kake mafi tausayin masu tausayi Allah madaukin sarki ya samu dace sai Allah ya ce menene a gaba kul kace da su yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana da shi aka ce da shi ya ce da su wa'annan kafiran wa'anda suke jayayya game da annabtarsa game da al'amarin Allah may yaklaqukum bil-layli wan-nahar wane ne yake tsare ku dare da rana ana cikin dare cikin rana wa yake ba ku kariya min rahman wanda ba Allah ba min mana badal kama ku bani labari tsaro da kuke samu cikin dare da tsaro da kuke samu cikin rana dala ku gaya min wani wanda ba Allah ba da ke baku wannan tsaro shi Allah nan dai nawa shine yake tsare ku to dan me ba ka ba ka bauta masa an gane ko Allah ya samu dace kenan nan min rahman min badali ne kamar inda Allah ya ce law nasha'u لجعلنا منكم ملائكة أي لجعلنا ملائكة بدلكم da mun sanya mala'iku koma bayan ku inan nan da Allah ya ce minar rahman ai badalar rahman wanda ba Allah ba ku ga ya wa yake ba ku tsaro Allah madaukin sarki yake cewa balhum an zikirin rahmani an zikirin rabbihim mu'riduna su dai kafirai game da ambaton Allah ubangijinsu mu'riduna suna bijirewa suna kafircewa ba sa yin gaskiya ba da gaskiya game da abin da Allah ya aiko manzo da shi am lahum alihatun tamna'uhum min dunina Allah yake cewa ka tambaye su shin kuna da wasu allola ne da za su iya kare ku daga azaban mu in mun yi niyyar yi muku azaba kuna da wasu allola ne da su isa su kare ku daga azabar mu Allah ya ce la yastati'una nasra anfusihim su dai gumakan ba sa ma iya taimakawa kawunansu in ma azaba ta zo za ta same su ba su iya tunkuɗewa kansu azaba wala hum minna yushabuna sa'annan ba za su iya samun kariya game da mu ba in muka yi niyyar yi musu azaba in muka yi niyyar kawar da su ba su samun wanda zai ba su kariya Allah samu dace ai wala hum haka ne ko minna yushabuna ai min azabina yujarun mana ba su samun kariya game da azaban in muka yi niyayi to ta yaya ne za su ba ku kariya su gumakan an gane misali ku wanda bai iya kare kanshi za a iya kare ka ba bai da zai ina ya kamata su zama masu hankali su gane cewa ba wanda ya cincinta a bauta ba sai dai Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce am lahum alihatun tamna'uhum min dunina ko suna da wasu allola ne da za su iya kare su daga azaban mu in muka ne musu azaba la yastati'una nasra anfusihim su wa'annan gumakan nasu ba sa iya taimakawa kawunan su lahum minna yushabuna kuma ba sa iya kare kansu daga gare in muka yi niyyar samar da wani abu a gare su ba su iya tunkuɗa komi ashe kenan mu ne cancanta rike abin bauta Allah ce bal matta'na haula'i a'a mun ji yadda wa'annan mutane dadi su kafirai kenan mun ji yadda su dadi Allah madaukin sarki ya taimaka mu nan ibn abbas yake cewa ana magana ne da mutanen makka bal matta'na haula'i wa'annan mutane nagarin makka a lokacin manzo Allah wanda basu imani ba Allah ya ce mun jiyar da su dadi ne wa aba'ahum da iyayensu hatta qala alaihimul umur har rayuwa ta yi musu tsawo ta shagaltar da su kasan mafi yawanci wa'inda ba su bi Allah ba suna roɗuwa da tsawon rayuwa sai su ga za su daɗe ba su mutu ba ba sa hankaltuwa da mutuwa irin wannan ko ina akwai su ko a yanzu za ga cikinmu wani ya shekara tamanin wai lokacin nan aka gani ya sai farsel millimeter kare wai zai gina gida sai ce a gina mai isin nan a gina mai jardin nan a yi mai itaji hawa uku ya shekara tamanin ma sai ya tambaya wai wace mota ce latest mana ƙarshen bugu sai ce to ayo kwamun ɗinta saboda in ya gama gina gida ya tare ba ka kama zancen mutuwa shi bai ma kawon na a kai shi ko mu'mini mai imani na hakika da ya gauta wa hamsin da yana ganin yana cikin sa'a kullum yana shirye da mutuwa ta zo ta ɗauke shi amma sai ka ga mutum abin mamaki ya ɗan tsawon lokaci sannan yake shirye-shiryen samun duniya lala ina za a je da ita zaka duba ka gani wani matsayi yake son ya samu matsayi yake son ya samu ya wuce shekara saba'in wai shi tunanin shi in ya samu matsayin ya yi ikon ya ƙare to abin da ya tara sai ya dawo ya ci abinci sannu a hankali na Allah babu rudani a cikin al'amarin mukaddara kana da shekara saba'in ka samu wani matsayi ka shekara goma kan matsayin nan ba ka kai tamanin ba wai sannan kokarin kake ka tara wai sannan na za ka zo ka ci rayuwa to ka ci ka gani jama'a sittin aw saba'una mu dai wannan al'umma mafi yawanci sittin saba'in na to shi san da kai saba'in sannan na yake shirin ya samu wannan na wata rana wani tsoho ya bamu maki na zuwa yana kallon shi yana da shekara saba'in da biyar ya zo ya yanka kalakale kalakale wai shi na hidi sai ke cewa ni ni sa'a da ni samu ni wani babban ci sai in gina gidaje na kawai in koma gehe ina karɓa haya Allah ka kare mu Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablaga ilmina wala muntaha amanina sai Allah yake cewa bal matta'ana haula mun dijiyar da wa'annan dadi a nan duniya wa aba'ahum da iyayensu hatta tsada alaihim al-umur har rayuwa ta yi musu tsawo Allah ya ce afala yarawna ba sa ganin cewa anna na'til ard muna zai kewa ƙasa nan usuha min atrafiha muna rage ta daga sassanninta muna rage mata fadi afahumul ghalibuna shin su za su kakara ne Allah ya samu dace me ake nufi da wannan ko ba ka bane nan malamai suka ce ana nufin nan usuha min atrafiha muna yin rage sassanin ƙasa lokacin da manzo Allah ya fara da'awa aina ya fara eh a makka ko mutum nan suke bai da shi da ta yi zafi makka ba a kore su ba sai aka koma madina da'awa sabuwa ana nan sai aka kama madina ko ba haka bane yanzu an yi dan ballo guda garuruwa na gehen madina suka shigo na gehen madina suka shigo kaga yanzu ana rage makasar kafirai ana rage fadinta ana rage fadinta ana rage fadinta har ya zama to musulunci ya mamaye duniya gaba ke daya kenan yana nuna al'amarin Allah yana buƙatar sannu a hankali sannu a hankali baka ce aka fara da awa yau a sanka wani shi yau son yake sai a a kadan kadan ne kana nan abun yana yaduwa abun yana yaduwa sai ya kai inda baka yi tsammani ba kai dai kai dan Allah in kai dan Allah sai kaga Allah ya kai da'awon inda ba kai tsammani Allah ya samu idan shi shine abin da Allah yake nufi yake cewa shin afala yarawna ba sa ganin cewa anna na'atil abd muna zai kewa kasa nan usuha min atrafiha muna rage ta daga sansanninta bana muna fada daular musulunci muna rage daular kafirci afahumul ghalibuna shin su za su gagare ne a ci nasara kansu ba su tsammanin Allah zai ba manzo nasara a kansu Allah subhanahu wataala ya dauka darajar musulunci kul ce da su inna ma unzirukum bil wahyi ni ine muku gargadi ne da alqur'ani alwahyi alqur'ani mana duk abin da nake karanta muku ayoyin ne na alqur'ani la azidu wala anqus ba na ragewa kuma ba na karawa to haka ake so in mutum zai kafa ma hujja ya kafa ma hujja ta alkur'ani ba kame kame ba ba kwatance kwatance ba in gane misali ko inna ma unzirukum bil wahyi ina muku gargadi ne da wahayin da Allah ya min shine alkur'ani amma wala yasma'u summu du'a kurma baya jin kira idan ma yun zaro na ko da an yi musu gargaɗi mana wanda bai da kunne ka zo kana masa faɗa yana dai kallon ka ne faɗanka zai amfane shi kurma sun wanda bai ji sai ka zo kana masa faɗa wanda ka gyara halinka jinka yake ko kallon ka to haka ma wanda zuciya shi ta lalace bai da imani in ka zo kana mai wa'azi da alkur'ani yana dai kallon kana in ka kare bai gane komai wani sai ka ga wa'azi kaf ka aza ya dauka sai ce ustaz Allah akbar wala ya wazar kenan ba la kare mu daga shedanci shine Allah yake cewa wala yasma'u summu du'a shi dai kun ma baya jin kiran da ake masa ma'ana wa'azin da ake mai baya ji idan ma yun zaro na koda an an gargade su shi yasa a wani aya Allah ya ce da manzo ulkace da su inna ma a'izukum bi wahida an aga ne ko ma'ana ine muku gargadi ne da kalma wadda ya kamata ku tsaya ku yi nazari a kanta ku je wa junanku ɗaya bayan ɗayan ko ku haɗu ku biyu ku rinka yin tadabburi game da abin da nake kiran ku zuwa gare shi kai zama tun yana karanta muku Qur'ani wani ya zo ya yi muku magana ta baki ku saurare shi kun san yadda kafirai suke yi su Abu Jahal in manzo Allah ya karanta aya ya kare sai su ce yana zagin allolan mu ba za mu bi shi ba ba za mu yadda da shi ba kar ku saurare shi kar ku yadda da shi gane ko? ai akwai wasu masu yi haka ne yanzu idan ka zo ka hau mimbari ka ja aya ka ja hadisi hujja ka kawa sai wani ya zo ya rabe ce eh ana can mutuncin shehinanmu don haka ku daina sauraron su wa'annan kaza kaza kaza a ai ba haka na haka ba ai malam in mutum ya ga ma wannan ka je ka auna magana wancan da ta wannan wa ya faɗa ma daidai ka wani shi yawo da hankalinka magana ta ƙur'ani da suna a fili take kowa na ganewa Allah ka samu gane wala in masatkum nafhatun min azabi rabbika idan wani yanki na azabar Allah ya shafe su nafha ai adna azabi min Allah azaba mafi karanci ko kaka azaba take in ta kama waɗannan kafirai wanda suke cewa manzo la yaqulunna ya su rinka cewa ya wailana kai canmu inna kunna zalimin mu mun kasance azzalimai kahiri inda ya shiga damuwa sai ka jina wayo a shi a wayo kan shi wayo shi Allah shi aka doki misali za ga wani bai damu da sallah ba bai damu da azumi ba dole mu da addini bai dame shi ba ya shiga wani maji sai da ga wayo Allah na wayo Allah na shi wai mai shi dai da ma da Allah ashe duk wanda suke jayayya game da abinda manzo ya zo da shi game da abinda Qur'ani ya bayyana ba suna jayayya bane dan ba su san alqur'ani gaskiya bane a'a suna jayayya ne ko dai son zuciyarsu ko dai girman kai ko kuma tabewa wanda Allah ya tabar da shi amma duk mutum wanda yana da hankali ba mahaukaci ba yana iya bambance gaskiya alqur'ani da abin da ba gaskiya ba sai dai son zuciya Allah ya tabbatar da wannan wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum Allah ce zulman wa ulwa sun yi jayayya ne da gaske da annabawa suka zo musu da ita amma zukatansu sun tabbatar abin nan da yake annabawa sun zo da shi gaskiya ne amma sun gibi ne zulman saboda zalunci uluwan da kuma girman kai Allah ce fanzo kaifa kana aqibatul muhsinin ka duba haka karshen mafaranta ya kasance babu wani mutumin banza wanda yake kyawun karshe babu shi duk annabawan da muka kawo tarihinsu sai ga an faɗi sun yi kyakkyawan ƙarshe amma duk wanda suke faɗa da annabawa za ka ga an ce sun yi mummunan ƙarshe ne ba wanda yake yi zalunci ya kyakkyawan ƙarshe kuma har yanzu fa duk wanda ya musaltu da ɗabi'a ta zalunci ɗabi'a ta girman kai ga addini bai kyakkyawan ƙarshe ai ko yanzu muna nan mun samu wasu ido ma muna roƙon Allah ya shirye su amma wallahi in suka yi girman kai suka ke dawowa suka kama tafiyar sunna wallahi za mu ga kyakkyawan za mu ga mummunan ƙarshen su ko mun ko wasu su ba da labari amma ba su kyakkyawan ƙarshe da haka ka kai faɗa da gaskiya rike gaskiya ka bi gaskiya sai ka huta amma in kai faɗa da gaskiya wallahi ba kyakkyawan ƙarshe Allah kai mu kyakkyawan ƙarshe ai kamar fir'auna ne da annabi musa lokacin da annabi Musa ya zo yana yi ma Fir'auna wa'azi akan ya bi Allah Fir'auna ya kiya annabi Musa ya ce da shi laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi annabi Musa ya ce kai Fir'auna wallahi kai dai ka san abin da nake faɗi ba wanda ya zo da su sai dai Allah ka fa sani ba to me zai hana ka karba ka bi gaskiya ya sani gane ko? Firauna kamar da ake ba da kisa na wani malami da ya kawo ta irin kisa ne na Sinai Iliyat baka ci a gaskiya ne ko baka ci a ƙarya ne ko baka jingina su ga manzo inda ba shi ba da su ba. Wata mata ta zo ta samu kama da ta ce na zo gurin Firauna ne ce lahiya ya ce ta dai zo ta gaishe na shi ta kasan ne. Ta ce ta dawo ce wani an mata da ta ce wallahi akuyar ta ce ta mutu tana son ya tada mata akuyar ta. hawa da mugu da je ta dawo sai nemo akuya da ta zaka sai cike in dai akuya ta gata shina can ba kuma shi ke halittawa ki zo ki da mutane wanda a can shina shina ya zaku mi ki zo ki da mutane in akuya ga akuya ki amma ki dai sai ta yanzu akuya take so ko to amma ta akuya matsalar ta kare ko ba ta kare ba shine da fir'auna ya hito sai hamana ya ga mai ce ka san da an kofsawa wata ta zo ka raya mata akuya amma sai ni ce kana can kana halittar raƙumi sai ni ba ta akuya sai sai fir'auna ya ce kaga ko raƙumi akwai wahala yi gare shi amma da ya ce tsaya ha mu san ƙarya ne ba gaskiya ba ne ga gani ko sun sani duk waɗanda ke faɗa da sunna wallahi sun san suna gaskiya ce ko dai don girman kai ko dai don tuwonsu ko dai don kujerarsu amma ba sun san suna ba gaskiya ba ce wani babban malami ya je ƙasar saudiya sai haɗu da babban balarabe suna hira wani babban malami wannan malamin ɗariƙa ne yana da ilimi sosai ya yi sharhin sayar buhari sai ɗayan malami yake da shi yanzu ala gafarta malam wanga littafi da kai sharhi cikin shi babu inda yake bayani wajen kare abin da kuke ɗora mutanenku ya ce amma in tambayi ka tsakaninka da Allah ka san wanga abu da ka rubuta gaskiya ne ya ce wala ya san gaskiya ne ya ce amma in tambayi ka tsakaninka da Allah abin da kuke kiran mutanenku zuwa da shi gaskiya ne ya ce wallahi ba gaskiya ba ne ya ce to ka tuba mana ya ce man ya tuba saboda bai iya cika sharuɗan tuba ya ce daga cikin sharuɗan tuba mutum ya zo ya karyata kansa mai iya wannan haka sai da warsa haka to kai yanzu in ba da tabewa ba da kin gaskiya salati ibrahimiyya daga bakin wa an ka ciro ta to sai a ce ga wani salati wanda aka ciro daga bakin wani wanda ba manzon Allah ba sai a ce ku rike shi ku wannan manzon Allah saboda Allah yana son gaskiya in kai magana sai a ce ku kyale shi dan izala na in ana magana a ceci kai ba magana izala ta kai in aka zo ana magana addini ana maganar mafita ne duk wanda yake son ya dora ka akan mafita dan in ka je lahira ka samu zagaya ma Allah maganar mafita ake yi duk malamin da ba zai dora ka bisa sunna dan ka samu gobe lahira ka tsira ba ba masoyin ka bane ya an zo zikiri ka kato yana bugun girji yana bugu yana bugu in kai magana sai ya ce e kai make manzo ne ba ita ta ake ba yan ka zo ana magana addini gyara aqidar kai zama ka zo ka kuma ta lahira amma sai a samu su cikin kai ka ku saurare su ku yare su zuwan gana ni gida ina nan zaune sai wani ya ce min malam dai ta ku ta kare bana mun yi maulidi kuna na kuna wani bikin cin ne ce kai mun yi maulidi ko eh dama yana shayi ne ce to buka mana shayi ya bu mana shayi an yi fure mai na sha sai na cika wallahi shahin ne yayi nace to kai shehi ai mai addu'a ni zan tai yayi mai addu'a ya ka nace shehi ya tambaya ina da yace tambaya nace dan girman Allah mauda danga da kun kai manzo Allah ya yi shi nace wala manzo Allah bai yi ba Abubakar yayi a sahabbai duk su yace duk su ba nace to wanda ce ko koyi da shi yace manzo Allah nace to mauda ne kuke manzo Allah na kuke koyi yayi shi nace dai tashi dai ka bamu nace a'a yanzu tambayar kana nake tsakaninka da Allah an jima sai ya ce min kai wallahi malam an dade ana cutar mu ni dai abin gaba ma sai da an kai ba kai kai ni zan ta in ga mu malam wallahi mun ga abu mai da shi ka gani dan haka yanka zo ana maganar sunna idan baka yi addini ba nawa ta rage min in ka ce ka mahita musulunci mi ta rage mutum ta rage mutum ba tsakaninka da Allah bane amma idan mutum ya gaya ma gaskiya ka ɗauka ka gyara kai amfani da sai ka samu tsira gaban Allah daga duk wani abu da muke faɗa ba mu faɗin kalma guda don mu ba wani haushi ko don mu faranta ran wani a'a muna faɗar abin da yake haƙiƙa ne don mutane su yi aiki da shi da mu da su duk mu tsira gobe gaban Allah shi ne ba abin da ake fata Allah ya samu dace wai sai ga wani in ma kai mai sallama ya kalle ka ya ga sunna sai shi soke kai wanga ne zana na bai karɓar sallar shi bai karɓar sallar shi a ba ita ta akai ba malam magana da ake da ni da kai mu taru mu haɗu aljanna shi na ke so na ne muke na'am ai abin ban son in yalwanta ne shi ya sani takaita dai mun ka shiga nan ma nuna da karatun mu zai karewa kawai dai a takaice salatar ibrahimiya daga manzo Allah ta ita ko waccan kuma daga manzo Allah yake ba in kana son zama lahiya ka riga na manzo Allah shikenan ka huta ko ba haka bane Allah ya kare mu Allah ya ci gaba da cewa wala in wala in wala in massatuhum nafhatun min azabi rabbik idan wani yankin azaba ko kaka yake nafha shine qalil min al'azab azaba kadan ko yaya take in ta shafe su ta ubangijin kada ya kolo na sai su rinka cewa ya wailana kai mu inna kunna zalimin lalle mu mun kasance masu zalunci ne mun zalunci kanmu Allah yake cewa wa nadabul mawazin al-qist za mu dora mizani na adalci malamai suka ce mawazin an shine ana nan mizani guda ɗaya ba daban-daban ne ba mizani guda ne amma na an zo da shi ne jam'i an gane ko li ta'addud al-a'mal saboda yawaitun nau'i nau'i ayyukan mutane aiki iri kaza a auna aiki iri kaza a auna shi sai an kaso da shi al-mizan ina wanda da'un mawazin al-qist za mu zo da mizanoni na adalci wanda za mu yi adalci wajen awon ayyukan mutane li yawmil qiyamati ay ranar al-qiyama kenan fala tuzlamu nafsun shay'a ba za a zalunci kowace rai da komai ba nafsun ana kowace irin rai da za a yi mata awo da za a auna ayyukanta ba za a zalunce ta ba ba za a ƙara maka ba a kan ladar da ba taka ba a samu kuma ba za a rage ma ladanka ba haka zunubinka ba za a rage ma shi kuma za a ƙara ba kowa za a ba shi adalci za a masa adalci a wajen miza ne an ka zugun aiki malaman suka ce ya an je mai za a auna ranar lahira aiki ne za a auna ko mutane ne za a auna ko kuma saha'if ne za a auna duka dalilai sun tabbatar da wannan ba na manta ba a cikin suratul an'am mun yi bayani game da wannan haka ne ko cewa za a za a auna ayyukan mutane gane ko za a aika za a auna maganganun mutane shi yasa dazun nan da nake muna misali a cikin suratul qaf da muke tafsiri cewa ranar alkiyama duk abin da ka yi hatta magana wannan in ka yi ranar alkiyama sun hauna ta ba wani abu naka da ba za a ba ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mutum ba zai faɗi wata magana ba faci akwai wani mala'iki da yake a dakace yana halarce yana rubuta wannan magana ranar alkiyama duk magana da kai za a auna shine na kawo mana misali daidai da lumfashi mai ƙarfi kai sai a rubuta ranar lahira sai a ɗauko shi a ɗora saman mizani sai dai akwai wasu maganganu za a ware su su ba a yi ma hisabi a kai ko kuma wasu maganganu waɗanda za a yi ma hisabi ko a baka lada a kansu ko kuma a baka zumbi a kansu na kawo mana misali faɗin manzo sallallahu alaihi sallama ya ce kalimatani khafifatani alal lisan habibatani ila rahman ثقيلتان في الميزان سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده da baki aka faɗa su ko ba haka bane amma manzo Allah ya ce saman mizani suna da nauyi sai an tattaro su ko guda nawa kai a dora bisa mizani maganganun da kai duka sai a dora sai a ware wa'in ga na da su wa'in da suke da zunubi ga da su wa'in ga su kuma a ɗebe su gehe duka komai za a wana Allah madaukin sarki ya sa in an zo awo ladanmu ya rinjaye zunubanmu Allah ya sa ranar awo sai in mun zo lahira muna cikin aljanna mu ce yaushe za a yi awo a ce a mu banda mu wanda za a auna ayyukanmu Allah ya sa mu dace akwai waɗanda su kam mun san mutane a lahira za su kashi kashi nawa ne kashi uku akwai waɗanda su ba a yi musu hisabi ba a musu ukuba in an ya tashi cikin hargitsa nan sai Allah ya ɗebe su ya ce ai aljanna da su su an sallame su akwai kuma waɗanda ba a yi musu hisabi da an tashi wata kawai za a yi da su direct kahirai babu bukata a auna miya a gare su na aure babu za a ce aljanna su za a ce wata da su to sai a bar masu imani da waɗanda suke da sabo da babban zunubi da sauransu da kanana sai a tattara sai a tsaya da sauri guda to su ne za a yi awo su kuma cikinsu sai a samu kashi uku kashi ɗai za su je aljanna kashi ɗai a yi wuta da su sauransu zai tudun araf kamar yadda na ya nuna daga baya kuma sai Allah ya aljanna da su kuma Allah ya samu cikin na farkon Allah yake cewa menene gaba Allah ya ce wa in kana mithqala habatin min khardalin ko ko da gwargwadon kwaye habba ne na khardal alma sun yi bayani akan al khardal wasu ka ce khardal shine wazan sha'ira dan gashi gashi mara nauyi in kai alheri in gwargwadon wannan gashin ne sai an auna shi in kuma kayi laifi na zunubi in gwargwadon wannan gashi ne gashi yana da nauyi ne cikin jikinka sai ka tsinke wani ɗan gashi da Allah nawa ne mizanin nauyin shi Allah ce aikin kana alheri ko kamar wannan ne sai an dora shi bisa mizani haka ma laihinka ko gwargwadon haka ne za a dora in suka ce hardal abu ne wanda yake kamar zarra akwai wani faisuliya ta wasu itatuwa ɗan ƙanana ƙanana suke badawa ‘ya'yansu to daidai da irin wannan ƙwaya Allah ya ce ranar kyama sai mun zo da ita in kana mithqala habatin min khardal ataina biha koda kwayan habba ne na khardal ranar alkiyama Allah ce za mu zo da shi mu yi ma hisabi akan shi Allah ce wa kafa bina hasibina haka ne ko Allah subhanahu wata'ala ya ce mu mun kasance masana ne kuma kwararru ne wajen yin lissafi dan ba mutane haƙƙinsu ana ya ashe mu mu zama ma'abuta yin hisabi mai kyau ga bayi an gane ko Allah yake cewa walaqad ataina Musa wa Haruna al-furqana haqiqa mun baiwa annabi Musa da annabi Harun mun ba su al-furqana shine littafi wanda yake rabe ƙarya da gaskiya annabi Musa da Harun mun ba su wannan wa zikra wa zikiran ko wa diya da kuma diya shine bayani bayani mana abinda yake haskakawa mutane daga bata zuwa ga haske na musulunci mana zuwa ga haske na imani sannan wa zikiran kuma ya zama tunatarwa ne wa'azi shine iza wa'azi ne lilmuttaqina ga mutanen da suka ji tsoron Allah suka nisanci shirka da kafirci inan littafin at-taura da Allah ya baiwa annabi Musa wannan littafi shiriya ne ga mutane da ya sannan kuma tunatarwa ne ga mutane amma su a waɗanda suka ji tsoron Allah Allah suka ce ai amfani lafazin da ya ne saboda me haske ne wanda yake tare da zafi haske ne wanda yake tare da zafi littafi ne wanda yana dauke da shirya amma yin aiki da shi akwai wahala sai an yi hankuri yanzu kai bi shirya ta daidai ka yi hankuri ka bi Allah akwai zafi sai ka yi hankuri kuma ka yi hankuri ba kuma sai ka ga ka kai inda ba ka so Allah ya kai mu inda muke so ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib su masu jin tsoron Allah su ne waɗanda suke jin tsoron Ubangijinsu bil gaibi a fake yana da fassara biyu ko dai yakhshawna rabbahum bil gaibi suna jin tsoron Allah Ubangijinsu ba su gan shi ba yanzu ga mana muna tsoron Allah amma ba mu ga Allah ba subhanahu wataala ko akwai wanda ya taba ganin shi amma sai ka ga ba ka son kai wani abu don kana jin tsoron Allah kana ganin girman Allah ko kuma ladina yakhshawna rabbahum bil gaibi wa'inda ke jin tsoron Ubangijinsu lokacin da ba wanda yake ganinsu. Wani in ba a gani ne ko kuma wa'inda ya sani ba sa ganin shi yana yin shi lalatar da bata dace ba, amma sadda wasu ke kallo ne ba ya yi, da su masu jin tsoron Allah ko ba mai ganinsu ba sa yadda su saba wa Allah, suna ka samun cikinsu. Wahun minas sa'ati mushfiquna suna masu jin tsoro game da tashin alkiyama malamai suka ce abinda ake nufi da jin tsoro game da alkiyama duk mai imanin kwarai in an ambaci kiyama sai ya tsorata saboda bai sani ba aikin da ya an karba ko ba a karba ba ya yi laifi ya tuba bai sani ba an yafe masa ko ba a yafe masa ba kun gane misali shi ke sa mai imani yana tsoro game da alkiyama dukkan wannan inda muna da tabbas game da sakamakon da za mu samu ranar alkiyama za ka ga tsoron mu ya sawaka to amma ba mu sani ba aiki muke an karba ba karba ba mu sani ba da an yi maganar mutuwa muna cikin tsoro saboda muna tsammanin rahama ko muna tsoron azabar Allah Allah ya ce wa hada bikru wannan alqur'ani tunatarwa ne wa hada ma'ana hada alqur'an wannan alqur'ani zikir wa'azi ne tunatarwa ne ga masu imani da kuma bayan Allah ga baki daya anzalna mubarakun littahi ne mai albarka an zanna mun saukar da shi Allah samu dace ƙur'ani littahi ne mai albarka da muka saukar da shi in ji Allah shi yasa albarka ta duniya da lahira duk tana ga alƙur'ani a komai in kana son albarka ka riƙe alƙur'ani ƙur'ani albarka ne a cikin iyalanka ƙur'ani albarka ne a kasuwancinka ƙur'ani albarka ne a rayuwanka ƙur'ani albarka komai naka Qur'ani na sanya masa albarka duk abin da kake yi ka riga alqur'ani ka sanya masa albarka shi yasa wasu da suka fahimci niyya so da yawa in za su yi wani abu sai sun sa Qur'ani a gaba sai ya zo ya karanta shahi biyu ko uku ko izo biyu ko uku in ya kare sai ya roki Allah Allah ina tawassuli da wannan alqur'ani mai albarka da na karanta Allah ina da bukata irin kaza Allah ka ga samu ko kuma sadda zai yi karatun Qur'ani Allah zan karanta Qur'ani nan da niyyar ibada da niyyar ina da bukata iri kaza ka biya min da niyyar kaza sai shi hauke ra shi ta karatu albarka za ta shiga zan bude wurin kasuwanci sa Qur'ani ya gaba wani sai sati ba karanta Qur'ani wani shekara bare baran nan na kawo mana misalin wani da suka ɗauko wani bakon malami ya buɗin baki a gidansu sai suka ajiye kuɗi saman tebur da mata da miji lokacin da suka te su kawo mai abin buɗe baki malamin nan sai ya ɗauke kuɗin nan ya yi sauri ya zo ya buɗe alƙur'ani shahi na farko ya sa kuɗin sai ya rohi ya bar alƙur'ani sun tabbatar ba wanda ya shigo sai malam sun zaka kuma babu kuɗin waye ɗau kuɗin amma ana jin kuya a tambayi mana mata ta dibi miji miji ya dibe ta cikin aka ce abinci mala ya taho shi shekara da ta zagayo miji ya ce a gayyato mana ya yi buɗe baki mata ta ce haba ba gana abin da ya mana ya ce mu dai gayyato shi mu ɗauko zancen idan ba a rasa yadda an aka ƙara shirya abinci aka gayyato malam da ya zaka ana ci abinci sai cikin suka ce ka malam bara ko abun ya ba mu mamaki mun gayyato ka wani haka buɗe baki muka aje kuɗi na nan ga wala mun karasa inda kuɗin nan suka wala ce ba kuka kuɗin nan ba suka ce a ya ce a ɗauko ƙur'ani an ka ɗauko an ka buɗe inda ya aje su nan suke suka ce wallahi ƙur'anin nan tun da ka bar shi nan ba mu taɓa shi ba sai yanzu akwai su ko babu su wai za ka ga musulmi an mai da ƙul'ani ado gaban mota alƙul'ani cikin biro alkur'ani cikin gida alkur'ani amma sai da ya kura a gogi ka gama lahiya wallahi ba za a gama lahiya ba ka rabu da kunci ba za ka rabu da kunci ba ka ga biyan bukata ba za ka ga biyan bukata ba da haka bayan Allah mu sa Qur'ani a gaba mu nemi albarkar da Allah ya ce Qur'ani yana da ita a cikin alkur'ani an gane ko Allah yake cewa menene gaba afa antum lahu munkirun haka ne ko shin ko kuna mai musu ne game da shi kuna musa masa ne banga banga wurin ba aya ta hamsin daidai ko to Allah ya samu dace Allah yake cewa afa antum shinku mutanen makka kun kasance lahu munkiruna kuna jayayya ne game da shi abinda Allah ya sako manzo Allah kuna jayayya ne game da shi walaqad atayna ibrahima rushdahu min qabl kun ga an bace kissar annabi haruna annabi musa a takaice saboda cikin surtu taha an yalwanta bayani a kansu ko ba haka bane to sai zamanto a can an ambaci kissar sauran annabawa a takaice nan sai aka ambaci kissar annabi annabi Ibrahim a yalwance shine zamu shigo anan Allah ce wala qad atayna Ibrahim rushdahu min qabl lalle mun baiwa annabi Ibrahim shiriyarsa min qablu tun kafin mu ce mun aiko shi zuwa ga al'ummarsa mana tun taso shi yana da aƙida yana da musulunci in gane ko mu bar shi ya aikata abin da Allah baya so hukunna bihi alimina mun kasance masana ne game da shi muna da sani game da abin da yake aikatawa in qala li abihi yayin da yace da mahaifinsa wa qaumihi da mutanansa ma hadhihi tamathil menene wa'innan gumaka wa'inda allati antum laha akifuna wa'inda kuke dukufuwa kai al-ukuf shine mutun ya dukufa akan abu bi kasdil ibada dan nufin bauta masa menene wa'innan gumakan da kuke kafuwa akan su kuna bauta musu balu wajadna aba ana laha abidin suka ce mun tarar da iyayenmu ne suna bauta a gareta don haka mu ma muke bauta a gareta kenan ba hujja bane babana yayi kaza ni ma sai nayi in ba daidai bane a'a ko babanka yayi abu in ba daidai bane to ba daidai bane bai halasta kai shi ba amma da yawa mutane musamman al'amarin addini suna ɗauka addini gado wani shi ya gada musuluncin nan bai karatu bai karantarwa bai sauraron karatu na haka su musulmai ne ba ruwan shi da lamarin koyo a dole ka san musulunci na ka gane daidai da abin da ba daidai ba qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin qala annabi ibrahim ya ce laqad kuntum haqiqa kun kasance antum ku wa aba'ukum da iyayenku fi dalalin mubin a cikin bata mabayyaniya ba daidai bane qalu ajitana bil haqqi am anta min al suka ce da annabi ibrahim shin ka zo mana da gaskiya ne ko ka kana ga cikin masu wasa ne babu da kake faɗi wasa ne kake ko da gaskiya ne kasan ka zo kana mummun yawo a sai a ce kai wai da gaske kake ko da wasa nan tambayar da ake so ai mana inda wasa na sace to kamar wannan wasa kajiya in kace da gaske kake sai a ce to ya dauko magana idan su nan tambayar da suke mai dan a san matakin da za a dauka akan shi qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard sai ce a'a Ubangijinku na hakika shi ne Ubangijin sammai da ƙasai, allazi faɗar hunna wanda ya ƙaga su, wa ana ala zaliku mina shahidi, ni game da wannan ina daga cikin masu shaida game da wannan, ina masu imani da haka. Watallahi, ina rantsuwa da Ubangijina, da akidan na suna makon, zan ƙulla makirci game da menene game da gumakan, mana zan hallakar da su ba da an tuwallo mu da birni bayan kun juya kun tahi sai na aikata wani abu game mini game da wa'annan gumakan naku Allah ya samu dace Allah sai ya ce menene faja'alna faja'a haka ne ko faja'alahum juzazan ina ganin nan zamu tashi ko ba Allah kada zamu tashi game da kissa Annabi Ibrahim wanda a cikin kissa Annabi Ibrahim zamu fahimci siyasa ta annabawa da yadda ake tafiya tafiyar da hanya in ana son in kana son a san ka in kana son a san ka a misali nan nan garin Yaman ba a san ka ba in kana son rana guda kowa ya san ka ya zaka ya san ka kun gane Mr. Mayana yanzu ni yanzu in ina son a san ni garin ga akwai abin da zai yi cikin danzan kafin sai duk yawan sai kowa ya san wane kun gane misali ko ai wani babu ma in ka taba shi bai bai bai ci makomi kyale ka zai to yanzu za mu ga siyasar da annabi ibrahim ya yi saboda shi annabi ibrahim cikin mutanensa ba ma wanda ya san shi ba wanda ya ɗauke shi wani abu amma yana ta tunanin yaya za a yi hankalin kowa ya dawo kansa ya za a yi radda za a yi magana akan shi zama duk duniyar tana saurari mai zai ce na to shi na yi wannan tafkir da tsari na Allah sai da ya tsara abin da an waye gari yanzu kowa shi ne yake saurari kuma wani mutum ne ba san shi ba sai da ya zo rijiyar zanzam ana shan ruwa sai ya zo ya ta tsari ciki aka kama shi yanzu hankalin kowa ya komo gawa ya komo gari aka ce misa kai wani ya ce don a sani na kuma yanzu an sani